muna cikin suratul Bukhari sura ta 49 za mu tashi a kan aya ta goma sha uku wanda zai karanta mana Al-Qur'ani shi ne sai ya yi da maulan kuma sai ya su wani mauti wanda zai fasara maulan kuma sai ya rubuta a sai ya su wani mauti رضي الله عنه أكرمكم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن داره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم إن الله عليم خبير يا أيها الناس يا ku mutane wannan kira Allah yana kiran mutane da wannan ya ayyuhan nasu nan a irin kiran makka ne ko da yake sukan faɗo a cikin surorin madina kan wannan sura kamar suratul hajji ya ku mutane a madina ana kiran jama'a da sunan ya ayyuhan ladina amanu wanda ya zo a cikin alkur'ani kamar 89 wannan kuma ya ayyuhan nasu na makka wanda ya zo qur'ani kamar wuri 20 inna kadannakum mu muka dace ku in ji Allah min zakarin wa unsa daga namiji da mace wato adam da hawwa kenan ko kuma kowane mutum ma haka aka halice shi tsakanin uwarsa ta mata da ubansa namiji waje Allah ku sai muka mai da ku shu'uban jama'u wa ƙaba'ila da ƙabilu shu'uban wa ƙaba'ila ni ta'arafu don ku san junanku ba don ku yaƙi junanku ba ba don ku rena junanku ba inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi daraja a cikin ku wanda yafi tsoron Allah shi yafi daraja amma dukkan ku gaba ɗaya ƴaƴan Adamu ne da Hawwa inna akramakum indallahi atqakum inna Allah sani Allah alimun masari ne khabirun dan adam yana tinƙabo yana girman kai musamman in ya samu kuɗi ko ya samu mulki ko ya samu wani abu na daraja menene abin tinkafin ka mun san asalinka ruwan mani aka diga karshen ka kuma ka zo mushe ana neman inda za a tona rami a jefa ka a binne ka tsakanin wannan maniyin da wannan mushin da ka zama kuma kullum kana ɗauke da jaka guda biyu jakar kashi da jakar fitsari duk inda ka shiga kana tare da su to wani girman kai za ka nuna wani girman kai za ka nuna ka yi tawazu mana an hali an halice ka asalinka da ƙasar da ake takawa din nan wajalnakum shu'uban wa qaba'ila Allah ya mai da ku kabilu daban-daban wato jama'a daban-daban shu'ubu shine jama'a gaba daya kabilu kuma cikin jama'ar gaba ɗin ake samun kabilu ta harafu don ku san junanku inna akarmakum inda Allah a cikinku wanda ya fi daraja a cikinku wanda ya fi jin tsoron Allah dan mutum yana neman daraja ko a duniya ko a lahira to ya ji tsoron Allah tsoron Allah ɗin nan shine maganin komai shine abin samun komai duk abin da kake nema in ka haɗa da tsoron Allah za ka same shi in kana neman ilimi Allah ya yi alkawari wa taƙullah wa yallimukumullah duk abin da kake nema yana rataye da tsoron Allah inna akramakum inda Allah atqakum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la fadla li arabiyyin ala ajami wala li aswad ala amar illa bittaqwa khairukum inda Allah atqakum ba wani fifiko tsakanin balarabe da ba ajami ko tsakanin farar fata da bakar fata wanda ya fi daraja shine wanda ya fi ku tsoron Allah inna akramakum inda Allah taqakum inna Allah sani Allah alimun masani ne khabirun mai mai masanin komai da komai لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم قالت الأعراب آمنا wasu daga cikin mutanen ƙauye sun shigo madina shekarar da ake yinwa suka cika garin suna gaya manzon Allah ya rasulullahi mutane sai da sai da yaƙi waɗansu suka shiga addininka mu ba yaƙi ba faɗa muka shiga addininka lafiya lau saboda haka mu mun yi imani kullum tuminu Allah ya gaya wa annabi ya gaya musu a ba dai imani ba ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku dai ku ce kun sallama nan Allah yana koya mana ladabin magana walakin ƙulu aslamna bai ce ƙarya kuke kowa musulmi ne ba ce ƙulu ku ce aslamna mu dai mun sallama wato maƙamul islami daban maƙamul imani yana sama da maƙamul islami maƙamul isani yana sama da maƙamul imani walakin ƙulu aslamna walamma yarkul limanu fi qulubikum imani bai riga ya shiga zuciyoyinku ba tukunna walakin ƙulu aslamna ko dai ku ce kun sallama ya wa in tudi'u Allah wa rasulahu in kuka sallama wa Allah kuka yi masa biyayya kuka yi imani na gaskiya kuka yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam la yaridku min amalikum shay'an Allah ba zai rige muku komai cikin ladan aikin ku ba inna Allah alimun inna Allah sani Allah ghafurun mai yawan gawara ne rahimun mai jin kai ne wata rana a kurasa na akwai wani sharifi wanda aka tabbatar da shiriftakarsa jika daga cikin jikokin fadima to sai bala'i ya same shi yana shaye-shaye yana da abubuwa marasa kyau akwai kusa da shi akwai wani bawan allah bawa ne daga cikin bayi yana bautan allah yana bautan iyayen gijinsa har iyayen gijinsa suka yantar da shi sai ya zama babban mutum a cikin addini ana neman albarkarsa duk inda ya fito ana taruwa ana binsa ana neman albarkarsa rannan shi wannan bawan Allah ya fito sharifi ya fito mutane suna bin bawan Allah nan du sharifi yana so ya gaida shi sai aka kokore shi mashayi koma koma aka kore shi ha aka ji masa ciwo dai daga baya samu dama sai ya iso gaban sharifin gaban shi bawan Allah nan bakin nan sai ce kai kana baki bakar fata mai mummunan fatun baki mutane suna bin ka wai suna neman albarka gani ina jikan annabi sallallahu alaihi wasallama ana tutture ni ana ture ni sai ya ce eh haka ne wato ni baki ne kuma bawa ne amma na bi hanyar kakanka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama na gyara zuciyata ta yi fari farin zuciyar sai ya rufe bakar fata ta mutane in sun hango ni sai farar zuciya suke hangowa ba su hangan bakar fata saboda na bi hanyar kakanka kai kuma da aka yi rashin sa'a sai ka bi hanyar kakana sai ya zama ka bakanta zuciyarka in sun hango ka ba sa ganin farar fatan sai su hango bakar zuciyarka shi yasa suke guje maka abin da yasa aka yi haka kai ka ɗauki hanyar kakana ni na ɗauki hanyar kakanka na ɗauki hanyar kakanka ana bi na ana girmama ni saboda kakanka kai kuma ka ɗauki hanyar kakana ana wulakantar da kai saboda ka bi hanyar kakana saboda haka tsoron Allah shi ne wani abu ba wani ɗan wani ba masu hikima da larabci suna cewa arba'atun mulikatun lil abdi ana wa nanu wa abi wa jaddi sai abubuwa guda hudu suna halakar da bawa buga kirji ni ni kai to kai wane ne nanu nanu mu mu mu fulani ko mu hausa fulani ko mu larabawa ko mu wane ko wane ne ana wajaddi ni mu kakana wane ne kai waye kakanka kakana wane ne kai waye kakanka kasan ba wanda bai san kakana ba babana wani ne ba wanda bai san babana kai waye ubanka kai waye ubanka to wayannan abubuwa guda hudu suna halakar da dan adam buga girgi ce ni ko buga ce mu ko ce ni dan wane ko ni jikan wane ba dan wane jikan wane dukkan mu jikokin annabi adam ne jikokin hawa wanda ya ji tsoron Allah to shine sai ka jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiyan Allah ya ce ya shirya aljannarsa ya ajiye ta ne domin mai tsoronsa ba domin balarabe ko don sharifi ko don wane ne ba mai tsoronsa ne قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون wato iyakan masu cewa su muminai ne magana su ta zama gaskiya allazina amanu billahi wa rasuli wanda suka yi kyakkyawan imani da Allah suka yi kyakkyawan imani da manzon Allah sun malam yartabu kuma daga baya shakka bata shigo musu cikin imaninsu da Allah da annabi ba wajahadu suka yi damara suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da rayukansu jihadi karami ko jihadi babba jihadi karami shine jihadin kafirai wanda yake da wuya a yanzu a wannan zamani Allah ya gajiyar da bayinsa ba za su iya yi ba don sharuɗa ba su cika ba haka kuma jihadul ko kuma jihadul akbar babban jihadi ka yaƙi zuciyarka ka raba ta da ƙarya da son zuciya ka raba ta da girman kai da hasada da miyagun abubuwan da suke taruwa cikin zuciya su raba mutum da Allah duk ka yaƙe ta ka gyara ta in ka yi haka to ka yi babban jihadi shine al-jihadul akbar wa jihadu fi sabilillah bi amwali wa anfusihim da fi sabilillah saboda dawar kalmar Allah ulaika waɗannan humus sadiquna sune wanda ku suka gaskiya a cikin cewa sun yi imani in sun ce amanna ko sun yi gaskiya بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم آه Allah za ku gaya wa Allah kun yi imani Allah abin da duka gaya wa annabi ka gaya wa Allah ne to kuna gaya wa Allah kuna sanar da Allah kun yi imani Allah bai san abin da yake cikin zuciyoyinku bane sai kun faɗa la tu'allimuna Allah bidinikum wallahi shi Allah ya alamu ya san ma fi samawati ma fi ardi abin da yake koyi a sammai abin da yake koyi a ƙasa duka Allah ya san su jumlatan wa tafsilan to bai zai hana ya san abin da yake cikin zuciyoyin ku sai kun faɗa wallahu shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in da komai masanin komai da komai ne يمنون عليك أن أسلموا لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين ويسني maka gori mutane duk sai da ka yaƙe su suka musulunta mu ko mun musulunta ba tare da ka yaƙe mu ba wai gori suke maka sun musulunta ba faɗa ba yaƙi kun la tamannu alai islamakum kar ku mini gorin kun musulunta ba sai da aka yi fada da ku ba kun la tamannu alai islamakum balillahu munnu alaikum an hadaykum lil iman in kuntum sadiqina amma in kuntum sadiqina in maganar ku gaskiya ne kun yi imanin ai Allah ne zai muku gorin cewa ya ba ku imani shine ya ba ku imani ba ku ka samu da karfin ku ba an haɗe ku tun da ya shigar da kuli limani zuwa ga wannan imani in kuntum sadiqina in maganan ku gaskiya ne ku kun yi imani din inna allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun inna allaha ya'lamu ghaiba as-samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun inna Allah sani Allah ya alamu yana sani da gaibar samawati a wurin Allah babu gaibu komi a bayyane yake inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama gaibu a wurin mu halitta ne muke da gaibu amma Allah ba shi da gaibu ya alamu ya san gaibar samawati wal ardi wallahu shi Allah basirun masani ne bima ta'amalun da abin da duk ke aikatawa muke da gaibu mu bayin Allah amma Allah ba shi da gaibu inna Allah la yafi alai shay'un min ardi wala bis sama sai ya rattaba mana gaibun suka zama hawa biyar akwai gaibu wanda Allah shi kadai ne ya san shi bai sanar da kowa ba ɗaya kenan shine kamar nan inna Allah la ghaiba samawati wal ardh akwai gaibun da Allah bai sanar da kowa ba a cikin dukkan halittarsa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine inda yake cewa inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yake cewa yana tare da Allah la la la yasi'u fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal tsakaninsa da Allah ba wani wanda ya san halin da ake ciki komi isan manzo don manzanci komi isan mala'ika don kusanci wadda haka yana da gaibun da shi kadai ya sani a cikin halitta ba wanda ya sani ko annabawa ko mala'iku daga nan kuma sai gaibu na uku wanda Allah ya sanar da annabawa ne su kadai alimul gaibi ولا يظهر على غيبي أحدا إلا من ارتدى من رسول wannan annaba Allah ya sanar da sun gaibun da bai sanar da sauran mutane ba nan kuma sai gaibu na siddiƙai waɗanda su ne sikitorin annabawa abokan tafiyan annabawa duk inda suka shiga suna shiga su sikitorin annaba siddiƙai kenan amma su ba annabawa ba ne wannan ya hudu wannan makami Allah zai sanar da shi abin da bai sanar da sauran mutane ba kamar yadda aka aka gaya wa annabi yusuf lokacin da damuwa ta samu wajen mafarki da aka yi yusuf ayyus siddiqu aftina fi zab'i baqaratin simanin yakuluna sab'un ijabun wa sab'isum wa sab'asum bulatin qudlun ukhra yabisat da aka yi mafarki sarki ya mafarki aka tara malamai su fassara masa mafarkin suka je wannan yan farkin hululu ne ba da wata fassara mu ba san irin wannan farki ba sannan wani wanda ya san annabi yusuf ya je ya same shi ya fassara masa mafarkin ya je ya gaya wa sarki kaga nan ya faɗi abubuwan da za su faru a shekara bakwai sau biyu da shekara ɗaya da ya ce masa aftina fi zaɓi fakaratin simanin ya kudu na saɓun ijabu na saɓi sun buratun kudurin na ukar ya bisa ya bisa tin lalli arjulan nasu ya labar ƙara tazra'u na saɓa sini na da'aban kuma hasattun fazaru fi sun buli illa ƙalilan ma ta kudu sun mayatin ba da rika saɓun shidadu ya kulla ma ƙaddamtun lahun illa ƙalilan ma ta kudu sun mayatin ba da rika amun fi yungasun nasu fi yasirun ya ba da labarin abin da zai faru shekara bakwai nan gaba kuma ba da labarin bayan wannan shekara bakwai wasu shekara bakwai abin da zai faru a cikin suma sai ya faɗi shekara ɗaya abin da zai faru a cikinta kaga wannan gaibu ne wanda malaman misir duk ba su sani ba malaman ko ina ba sani ba sai shi wannan siddiƙin a lokacin mutane ba su gane annabi ne ba wanda yake gaba da siddiƙai daga nan sai gaibu wanda Allah yake sanar da bayinsa waɗanda ya ga dama a cikin sanarwa za a ga mutum ya san ina nan ƙasar sai ya gaya masa za a yi ruwa a gari kaza ko za a yi ko mace mai ciki za ta haifi ɗa namiji ko za ta haifi ƴata mata mijinta ma bai sani ba wannan gaibu ne amma Allah ya sanar da waɗansu daga cikin bayinsa wannan ba lalle musulmi ba ba lalle waliyai ba haka Allah ke ganin dama ya sanar da mutane abin da ya ga dama to haka gaibu suke a jere ga na Allah shi kadai ga na annabi Muhammad shi kadai ga na annaba su kadai ga na ar-rahmanu allama al-qur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayana kowane mutum Allah in ya ga dama sai sanar da shi to wallahu basirun Allah yana yana kallon bima ta'maluna abin da kuke aikatawa
بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana farawa da haka qaf wal qur'anil majid da haruffan nan waɗanda suke a yayyanke ake fara wasu surori da su akwai wanda suke farawa da harafi ɗaya kamar nan ƙaf ko sad ko nun akwai wanda suke farawa da haruffa guda biyu kamar hemim kamar ɗasin akwai wanda suke farawa da haruffa guda uku kamar ɗasin mim kamar alif lam re akwai wanda suke farawa da baki hudu kaman akwai masu farawa da baki biyar kaman kaf yayi ayin sad he mim ayin sin kaf haka ubangiji yake gajiyar da masu jayayya da alkur'ani an ce su kawo sura goma mai kama da alkur'ani tun da larabci ne sun iya larabci sun kasa aka ce su kawo sura ɗaya an ce fatu bi ashir suri misli muftariyatin sun kasa aka ce fatu bi suratin min mislihi kawo sura ɗaya suka kasa sai aka nuna musu abun ba mai yiwa bane kullay yuntamati linsu wal jinnu ala an yatu misli hadha alqur'ani la yatu misli walau kana ba'dhum bi ba'd zahir ba wai ku mutanen makka ba da za a tara rika kokorarrun malaman mutane na duniya da ƙwararrun malamai na aljannu su taru a ce su samo wata sura su yi da su taimaki juna ta zama kai kama da alƙur'ani ba za su iya ba fa illam taf'alu wa lan taf'alu har abada ba za ku iya ba to shine aka nuna musu gashi ku ƙur'anin da baƙaƙe irin na larabci aka yi su waɗanda kuke faɗa da bakin ku aka gajiyar da su a ko farkon sunan karibu ko sunan farkon kadiru wal qur'anil majidi Allah ya rantse da wannan alqur'ani mai girma mai daraja بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب su kafiran makka munzirun minhum mai gargadi daga cikin danginsu bani hashim balarabe ba kureshe daga gare su faƙarar kafiruna amma kafirai suka ce haza wannan abu she'un abu ne ajibin mai ban mamaki mutum ya zo daga cikin danginmu wanda muka san iyayensa da kakanninsa wa yace Allah ya aiko shi Allah bai da mala'iku ne zai aiko mutum a cikin larabawa suka suka yi ta kafircewa fagal kafiruna kafirun ce haza wannan abu she'un abu ne ajibun mai ban mamaki cewa mutum dan adam yace Allah ya aiko shi إذا منا كنا ترابا ذلك رك بعيد banda sun yi musun Allah ba zai aiko ɗan adam ɗan uwansu a cikinsu ba sai suka sake yin musun cewa ai ya ce ma in an mutu za a sake tashi a sabuwar wata duniya a saka mutane da ayyukansu bayan mutum ya mutu ya zama gashi ya zama ƙasa ya sake fitowa bal ajibu an jawo manzirun faƙar kafin na zashi ai zamin na wa kunna turaban yanzu bayan mun mutu mun zama ƙashi mun rididdige mun zama ƙasa sannan a sake dawowa don mu zama mutane zalika raqum ba'id wannan komawa ne wanda magana ce mai nisa ba zai yiwu ba a ganin su قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا وبنجي mun riga mun san ma tanqusu al-ardu minhum da suka ce za su zama kashi su zama ƙasa din ai mun san ƙasar abin da ta ce a jikin mutumi naman da ta ce a jikin mutumin da bargo da da da jijiyoyi da komai ta ci ai mun sani lokacin za mu tashe sai mu tashe shi ne kurum akwai wani bawan Allah ya ji tsoron Allah kuma iliminsa da Allah din ba yawa sai ya tara 'ya'yansa ya gaya musu matsayinsa a cikinsu to ni ku abin da za ku yi mini in na mutu ku ƙona ni ku ɗauki tokar jikina wanda kuka ƙona din ku sheƙar da tokar domin na riga na yi sabon Allah in Allah ya kama ni a lahira zai min azaba amma a mai da ni toka a warwatsa tokar tsakanin a tsakanin iska da ruwa shi nan sai ko aka yi masa haka ne kazan sai Allah ya ce a dawo da shi abinda ƙasa ta ce ta miƙo abinda ruwa ya ce miƙo abinda iska ta ɗauka ta dawo a ta da mutu aka tashi Allah ce me yasa kai haka wallahi tsoronka Allah tsoronka na riga na sabe ka ina jin tsoron in na bar in na bar jiki na haka za ka min azaba in to yanzu ka tsira ne to shine tsoro eh to shi ka je na maka gafara saboda haka ya Allah mai yawan gafara ne in ka yi sa zai maka gafara Allah ya mana gafara har alimna ma tanqusu rabbu minhu wa indana kitabun hafiz muna da littafi wanda yake rubuce da komai da komai bal kanu bil haqqi lamma بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهو في أمر مريض بل بهاك بني كافر مكة كذبوا بالحق سن قرية غسكيا لما جاءهم لوكتين دا غسكيا تزو مسو gaskiya Allah alhaqqu min rabbika gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amanu bima nuzila ala Muhammadin huwa alhaqqu gaskiya musulunci huwa allazi arsala rasulahu bil hudi wa dinil haqqi gaskiya alqur'ani to wannan gaskiyoyi gaskiya din nan duk gaba daya idan maganar mutum ta saba musu kowaye shi zai jefar masa ƙaryarsa maganarsa ƙarya ce tunda ta saba da maganar musulunci ta saba da maganar annabi ta saba da maganar alkur'ani ta saba da maganar Allah kazzabo sun karyata bil haqqi gaskiya lam ma ja'ahum lokacin da musulunci ya zo musu musulunci gaskiya ne sun karyata annabi ya zo musu annabi gaskiya ne sun karyata qur'ani gaskiya ne ya zama sun karyata fa hum zu kafaran makka fi amri suna cikin lamari marijin mai rikita mai cuɗanya wanda ya gauraya wanda su ma ba san inda suka tsaya ba wani lokaci su ce sihiri ne wani lokaci su ce bokanci ne wani lokaci su ce waka ce su ma ba su samu matsaya ɗaya ba fi amrin a cikin lamari gurɓatacce kwaɓaɓe بنيناها وزيناها ولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج sukan kafirai ba za su wa'azantu ba ne me zai gagare ni in ji Allah me zai gagare ni ba za su dubi sama ba su dubi saman nan mana kai ba ne na hayaye dai na gina wannan sama na yi ta a sama ba matokari ba wani ginshiki ba komai tana sama wa zayyana muka kawatar da sama din nan da taurari iri iri amma laha min furujin ba ta da waɗansu huje-huje saboda tsufa min mutum ya yi gini sai gini ya yi kyau ya yi matuƙar kyau in ya yi shekaru sai ga wani wuri ya tsatsage wani wuri ya huhuje wani wuri ya ya zirɗe amma saman nan ga ta shekara dubbai dubbai dubbai babu alamar tsufa ba alamar huji-huji ba alamar tsagu-tsagu كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج هكا يد مكي سما ba matokari ba alamar tsufa ba tsagu-tsagu ba huji-huji tana nan a cikin a ƙawace haka muka shimfiɗa ƙasa war kai na biya rawasiya muka jefa mata duwatsu domin tana kan ruwa ne kada ruwa ya ta girgiza ta ku zama kullum kuna cikin girgiza kamar yadda jirgin ruwa yake yake a cikin ruwa muka sa duwatsu su tokare ta warkai na biya rawasiya wambat na biya min kulli zaujin bahi sannan muka tsirar da dukkan wani tsiri mai ƙayatarwa mai kyau mata'allakum wa li'an'amikum saboda abincinku da abincin dabbobinku da magungunanku da abubuwan rayuwarku duk da yakan wannan ƙasar tafsiratan wa zikira li kulli abdin mumin duba wannan sama da abun mamakin da yake tattare da ita da duba wannan ƙasa da abun mamakin da yake tattare da ita tafsiratan ya isa wa'azi mutum zai sa mutum basira ya gane Allah mai iko ne ta da matattu baya da wuya a wurin Allah tafsiratan don mutum ya yi basira wa zikira ya wa'azantu tafsiratan basira ne wa zikira wa'azi ne da kulle abdin ga kowane bawa munibin mai komawa ga Allah mubarak ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وهب الحسيد wannan saman da na gaya muku ba wai ƙawatarwa da taurari da sauran abubuwa da rashin tsufa kaɗai ne abin mamakinta ba a tattajen nake saukar muku da ruwa mai albarka wanda zai zubai raya ƙasa ya tsiran muku da gonakinku jannatin gonaki iri-iri wa habbal hasidi da kuma abubuwa masu kwaya wanda ake girba kamar gero da dawa da shinkafa da masara domin su ne rayuwa su ne suka fi muhimmanci shi yasa aka faɗe su daga baya wannan والنخل باسقات لها دلع نضيد haka kuma wannan ruwan shi yake shayar da dibinai waɗanda kuke ga sunan sun yi sama masu tsawo daga can sama suke turo da 'ya'yansu suna kuna ɗiba kuna ci wannan kalabasiqat laha tal'un nazid idan hudan ya fito za ku ganshi mai kyau hudan ainihin ainihin dibina kal'un nazid yana bin juna yana tsare da juna rizqan lil ibad fa ayna bi baldatan mayta kadhalika al khuruj wato abubuwan da muke tsiran muku a cikin gonaki da abubuwan da ake girba da wanda ake tona kamar su gida su mai koko abubuwan da nake tsiran muku abincinku da abincin dabbobinku rizqan lil ibadi don ya zama abun abun rayuwa na bayi na inji Allah wa na bihi baldatan maitan da wannan ruwan da na sako da shi a sama da shi ne na raya baldatan maitan ƙasa busasshiya da rani tana bushe ta mutu idan na sako ruwan sai ta rayu ta rayu sai ka ganta koriya shar abubuwan abubuwan cikinta sun fito su zama kore shar bandatan maitan kazalika al-khuruju to yadda nake fidda a tsire-tsire da ciyayi in ruwa ya sauko to haka nake fidda matattu in lokaci yayi kai mai musun tashin kiyama in an mutu za a tashi ba za a tashi ba ba ka ganin masarar da ta mutu ne aka aka bunne ta a kabarin shuka kenan ita aka raya ta zame maka abinci a bana geron da ya mutu ne aka bunne shi bara shine Allah ya raya ya zama abincinka a bana haka dawa haka kowane ai bai kamata kai musun Allah yana raya matattu ba ya raya shinkafa bayan kana ganin aka tona mata kabari aka bunne kaci ya raya masara bayan an tona rami an bunne ta ya raya ta kaci haka shinkafa haka kowane abu ai kai bai kamata dan adam kai musun Allah yana raya mata tuba rizqan lil ibad fa ayna bi badatan maitan da wannan ruwan ne nake raya kasa wadda ta mutu kazalika al-khuruju haka fitowa bayan an mutu a cikin kaburbura yadda haga abubuwa suna fitowa da damana to haka za mu fidda mutane in lokacin tashin su yayi daga kaburbura kazzabat qablahum qawmun nuhin wa ashabur rass wa samud kafiran makka sun karyata manzona annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kazzabat qablahum qawmun nuhin kamun kafiran makka su ƙaryata manzanni ai ƙaumu nuhin sun riga su kafiran annabi nuhu sun riga kowane kafiri ƙaryata annaba kazzabat qawluhum qawmu nuhin wa adum adawa bayan tufana sun ƙaryata annabi hudu wa ashabur rassi da kuma abuta rijiya ko mutanen annabi shu'aibu ne ko mutanen wani annabi ne duk dai sun ƙaryata annabawa wa samudu samudawa bayan adawa mutanen annabi salihu sun karyata annabi salihu wa'adun wa fir'aun wa ikhwanu lut adawa bayan annabi nuhu sun karyata annabi hudu adawa sun karyata annaba tunda sun karyata annabi hudu alaihi salam wa'adun wa fir'aunu fir'aunu ya karyata annabi Musa da annabi Harun sun karyata annabawa wa adu wa fir'aunu wa ikhwanu ludin mutanen mutafika kafiran annabi ludu sun karyata annabi ludu alayhi salam
wa arsalna ilayka bi mawdu'a
أصحاب الأيكة يقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وإيه وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة haka mutanen laika mutanen garin rukukiya mutanen annabi shu'aibu kenan amma su ba yan uwansa bane domin da aka ce kazzaba ashabu laikatal mursalin ba ce ba ce qaumu qaumu ba su ba mutanen madiyana bane amma annabi annabi shu'aibu shi yake zuwa yana musu wa'azi wa ashabu da yake cewa qawmu tubba haka mutanen tubbawul awwal tubbaw su ma sun ƙaryata sun ƙaryata annabawa wato ka'ida duk wanda ya mallaki kasar yaman ana kiransa tubbau wanda ya mallaki misra ana ce masa fir'aun wa kawo tubbai shi tubba waɗannan musulmi ne ya yi wa'azi wa jama'arsa sun ƙaryata shi sannan kuma wata rana ya fito daga gabar ya bi ta madina sai aka ce masa nan ne wurin hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin ƙarshe shugaban annabawa nan zai zo ya zamani kamun nan a lokacin saura shekara ɗari bakwai a aiko annabi muhammadu to sai ya bar wasu malamai a mutumin da annabi ya sauka gidansa abu ayyuban ansari yana daga cikin jikokin shi wannan tubba din kuma ya rubuta takarda ya bayar shi a ajiye masa wannan takarda in annabi muhammadu ya zo a ce masa ya yi imani da shi to yana rike da wannan takarda har shekara ɗari bakwai ɗin nan da annabi ya zo abu yurban ansari sai ya bashi takardar ta tubbaurin nan amu tubba kullum kazzabar rusula duk waɗanda ka ji lissafin su nan kazzabar rusula sun ƙaryata annabawa fa haƙa wa idi alkawari na na narko na azaban ƙaryata ƙaryata annabawa ya tabbata a kansu kowanne fakazzabuhu ahlaknahum fakazzabuhu ahlaknahum sun qaryata annabina na halakar da su sun qaryata annabina na halakar da su fa haqa wa idi wato narko na akan kafure masu qaryata annaba ya tabbata to haka ko zai tabbata akan kafuran makka zaka kama su a badar bayan ka kashe mutum saba'in manya manya a kama saba'in manya manya a daure su a yanka musu fansa bayan bayan nan ka je makka da sojoji dubu goma ba wanda isa ya daga maka kara ka mallake su gaba daya sallallahu alaihi wasallam wannan lokaci yana zuwa maka yi hakuri ya rasulullah kullun kazzaba rusul fa qawai أفأينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ai ni na halicci sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su duk gaba ke ɗaya ban gaji ba kuma sai dawo da ku ne zai gajiyar da ni a'a ba abin zai gajiyar da Allah shi ubangiji in ya ce kun komai sai ya zama ba sai ya yi aiki kamar yadda bayinsa in za su yi wani abu sai sun yi aiki ba ya ce abu ya zama kawai sai abun ya zama cewa kun ɗin ma ya zama aiki da ya yi nufin abu ya zama kawai sai ya zama a fa'ina bil khalqi lawwal bal hum fi lafsin su dai suna cikin rikici ne min kalgin jadidin a cewa in an mutu za a tashi a dawo sabuwa halitta sabuwa shi ke damunsu
ولقد خلق الإنسان وعلمناه وسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من هبر الوريد ba halittar sama da ƙasa da abin da yake tsakaninsu da zubar da ruwa da tsirar da abinci kaɗai ba wadagan ni ne na halicci al'insana ɗan adam wannan mutum wani adamu matu wasu yuzu bihi nafsu abin da yake wasu wasi a cikin zuciyarsa ma na sani abin da yake waswasi a cikin zuciyarsa wani hannu in ji Allah aqrabu ilaihi na fi kusa da shi min hablil waridi daga igiyoyin wuyansa masu yawo da jini a cikin wuyansa masu yawo da abinci a cikin jikinsa yadda wannan igiyoyin suke kusa da shi to na fi kusa da shi akan waɗannan jijiyoyin subhanahu wa ta'ala ونحن أقرب إليه من حبل الوريد malaman waɗansu malamai wanda ba malaman ma'arifa ba idan Allah ya ce yana tare da halittarsa sai su ce bi ilmihi da iliminsa to wai bi ilmihi da iliminsa ina zai rabu da iliminsa ai in in dai yana tare da halittarsa to ba za a ce bi ilmihi ba bizatihi Allah yana tare da komai da komai da zatinsa ba da iliminsa kadai ba domin iliminsa ai sifarsa ce ko da mutum ne mai ilimi in ka raba shi da iliminsa ya zama mai ya zama jahili inda iliminsa yana wani waje shi yana wani waje to duk inda ka same shi jahili zai zama tunda an raba shi da ilimi da ya za a raba Allah da iliminsa Allah yana tare da iliminsa da zatinsa yana tare da kowace halitta gaba ɗaya ikonsa ne ba abin da zai gagari Allah wa nanu aqrabu ilayhi min hablil waridi
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد Allah ya haɗa ɗan adam da mala'iku guda hudu biyu da rana biyu da daddare suna tare da shi duk abin da yake faɗa duk abin da yake aikatawa suna rubutawa mala'iku guda biyu da rana mala'iku guda biyu da daddare duk abin da ya faɗa duk abin da ya aikata suna rubutawa sai dai in zai shiga bayan ɗaki sai su bashi sai ya fito in zai je wajen iyalinsa wajen jima'i sai su bari sai ya gama amma kowane hali suna tare da shi suna rubuta abubuwan da yake faɗa Ah, shi ainihin ɗaya mai rubuta alherin shine shugaba akan mai rubuta sharri idan ka yi tunanin za ka aikata alheri ba ka samu ka aikata ba sai a rubuta shi ka aikata idan ka aikata aikata kuma Allah da faralan sai ya ƙaro maka tara sai a rubuta maka guda goma in ka yi nufin za ka aikata mummunan aiki ba ka aikata ba ba za a rubuta ba in ka aikata sai a rubuta shi guda ɗaya amma shi ma za a dakata ta kaman awa shida kar a rubuta watakila za ka tuba shi shugaban wannan ɗin zai ce masa dakata watakila zai tuba to in baka tuba awa shida sai a rubuta shi guda ɗaya إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد suna zaune a damacinka da hagunanka suna kiwonka abin da kake faɗa da abin da ake kake aikatawa
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kowane lafazi ka faɗa maganar da ka furta duka kowace iri ce akwai raqibun atidun wato ɗaya raƙibu shine na dama a tidun shine na hagu suna rubuta abin da duka faɗa
وما أكثر الموت بالحق ذلك لهم كلمة حين وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تهيد ana nan ana rubuta maka duk abin da ka faɗa duk abin da ka aikata har ranar mutuwarka waja'at sakratul maut bil haqqi sai lokacin da magagin mutuwa ya zo maka za ka ga gaskiya a fili abin da ake karanta maka doron nan za a ganshi a fili waja'at sakratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid mutuwan nan dama ita kake kaucewa kullum baka son ai maganar mutuwa sai ganta ta zo ga tunan ta zo gaskiya walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda ka je ba za ka tsere mata ba za ta bi ka ta kama ka zalika ma kunta minhu tahid abinda kake kaucewa din gashi ya same ka shine mutuwa
ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد warwe ka min suhur zalika yawmul wa'id ana nan kuma bayan ka mutu abun ne ka sai sai ubangiji ya sa mala'ika lokacin tashin kiyama in ya sai ya sa mala'ika ya busa kafan tashi warwe ka min suri sai a busa kafan tashi zalika yawmul wa'id wannan ranan fa ranan ne kowa zai ga abin da ya aikata a fili ya ga narkon da aka yi da alkawarin da aka yi وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد idan an taso daga kaburbura wajen kullu nafsin maha kowace rai sai ta taso tana tare da sa'igun mai kora za ta filin kiyama wa shahid da mai zuwa ya shaida za a ta filin kiyama yau mu nahjul muttaqina ila rahmani wabdan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirdan ranan bayan Allah mutanen kirki sai ya ɗora su akan dabbobinsu na lahiya da na hadaya a kai za su je filin kiyama su kuma kafirai kora su ake korawa suna tafiya da fiskokinsu ƙafafunsu na na sama har ma wa nashrum yawmal qiyamati ala umyan wa bukuman wa summa mawihum jahannam a suna tafiya da fiskokinsu har wani ya tambaya annabi ya rasulullah ya mutu zai ka tafiya da fiska ita Allah da ya ba da iko a yi tafiya da ƙafa rannan shi ne ya ba da iko a yi tafiya da fiska a taka da fiska ai ka ga faɗin fiska ai bai kai ya fi faɗin ƙafa kowane mutum ai da ƙafa ɗaya ke tafiya in ka taka da ƙafa ɗaya ai ƙafa ɗayan ka ɗaga ta sai ka ajiye wannan sannan ka ɗauko ɗayar ka haƙƙo fiskar da fiskar za a ci tafiya kamar langa wannan ga mai korawa ga kuma mai shaida لقد كنت في غفلة منها فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
ونفخ في السور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أجايا وكافري da lokacin da kake duniya ka ce ma ai ba za a tashi ba kana cikin duhun duhun kafircin ka kace baka yarda za a yi tashi ba to gashi an tashi ga tashin ya ya tabbata uru uru idonka ya gani a fili kana ganin tashin kiyama da kaifin idonka a baka shauna an kan yi za aka mun yaye maka duhun da ya rufe maka idonka na basira wanda kace ba za a yi tashin kiyawa ba kuma sarkar yau maharir ga idon ka kaifi karau kana ganin abin da yake faruwa to Allah ya Allah biya bukatun mu Allah ji kan mu Allah ji kan iyayen mu da iyayen iyayen mu da balayen mu da balayen mu da mu Allah saka shi mu nan mu da alheri Allah ji ka musulmi maza da mata rayayu da matattu Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun masu neman addu'a a wurin mu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya marasa lafiyar mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ya kiyaye su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam masu neman addu'a wurin mu Allah biya bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين